أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Rahilatul Qulub za mu tashi a shafi na 133 shafi na 133 fi unuqihi silsilatun yajruha بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عديه قال بينما أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة وأنا محقب بدعوة إذا مررت بمقبرة فإذا رجل خارج من قبره يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة يجرها فقال يا عبد الله عنده يا عبد الله عنده فوالله ما أدري أعرفني باسمي أم كان آآ آآ كما يكتب الناس قال فخرج آخر فقال يا عبد الله لا تندى يا عبد الله لا تندى ثم اجتذب سلسلة فأعاده في قبره inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samo daga amr ɗan dinar daga talib ɗan abdullah daga babansa ya ce wato shi talib kenan ɗan abdullah babansa yake gaya masu cewa wata rana ina cikin tafiya tsakanin makka da madina ina tafiya kan abin hawa na na rataye da salka ta ruwa ya ce sai na zo wata makabarta na zo kan wata makabarta ina kallon makabarta ya ce kawai sai na ga wani mutum ya fito daga cikin kabari ya fito daga cikin kabari kuma yana cin wuta na gan shi ya fito daga cikin kabari yana cin wuta na faɗa su daga kun kalle ni kamar na eh ya fito daga cikin kabari yana cin wuta yace kuma a wuyarsa akwai sarka yana gudu da sarka gashi yana cin wuta ya fito kuma daga cikin kabari yace kuma sai na ga wani ya fito ya biyo shi shi da ya fito daga da wuta sai yana ce min ya kai bawon Allah yayyafa min ruwa ya kai bawon Allah yayyafa min ruwa ya ce wallahi ban iya tunawa shin ya kira ni da suna na ne ma dan kawai waje na yake yana kira na na yayyafa masa ruwa ya ce kawai sai kuma na ga wani ya fito a bayansa daga kabari yana ce masa ya aka yaba min Allah karka yayyafa min ruwa ya ce karka yayyafa min ruwa ya ce sai na ga ya kama sarkan ya ja shi sun koma cikin kabari yanzu dan Allah in kai ne na kaga haka irin wannan karkumanta bayan gaya mana Allah yana nuna waɗanda ya so Allah yana nuna waɗanda ya so saboda aya kuma wannan babu wani abu mamaki a ciki kai wani ya ɗauke ka yana ce ma a Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani abinda ya faɗi ya ce sanin rikim ayatina wato abinda take ɗauka ba ta da iyaka Allah ce za mu gwada musu ayoyinmu da haka kuma bayan mala ya gaya mana Allah ya kan zaɓi wasu mutane ya gwada musu wasu abubuwa kamar yadda za ka ga wasu a cikin wannan rayuwa sai ka ga Allah ya nusashe su cewa lokacin tafiyarsu a duniyar nan ya yi kuma ka ga sun yi wasu abubuwa wanda yake daidai kuma ma wasu masu faɗi cewa za su tafi kuma su tafi amma mu da general kaga mu da yake rashin tunaninmu ya yi yawa ina nufin gaba ɗaya mu mu ba ma shirin tafiya ba ma shirin tafiya ba ruwan har ma haushi muke ji in an ce mana za mu tafi na ko ba haka muke ba wallahi ai ka kalli wannan in kana jin rashin rashin rashin tunani da rashin da kuma sakewa shedan ya yaudari mutum ya kare a kanmu saboda mai kaga tafiya lahirar nan gashi dai ana ta tafiya ɗan uwanmu na ta tafiya kuma mun sani ko muna so ko ba ma so sai mun tafi kuma cikin mu ba wanda aka gaya masa lokacin da zai tafi abinda kai aka gaya mana ka zama rabi shikenan karatun duk karatun da kaji da hadisai da aya abinda Allah ya faɗa in za a ma somari shine ka zama ready muna iya kiran ka a kowane lokaci mun ma lokacin da za mu dawo da kai wajenmu amma ba mu gaya ma ba da haka kawai a wannan buga-buga da muke a duniya Allah ya ce kawai mutum ya zama ready ya zama ready steady wannan shine duk fasalan da kaji ayoyin nan da hadisan nan ba abinda suke ga ma sai wannan in za ka je kasuwa ka zama ready in ka dawo gida ka zama ready in za ka yi bacci ka zama ready in ka farka ka zama ready in ka haka shikenan saboda mai baka san lokacin da mai kiran zai zo ba ya zo wa mutane a yanayi babu littafi ya zo wa wasu suna talla sannan sun more ya zo wa wasu suna dawafi wazo wasu suna tsakiyar aikin hajji da ihrami yazo wasu suna karatun alqur'ani yazo wasu ga suna cikin bacci yazo wasu suna tafiya kwanaki ina jin ko a ɗaya daga cikin kasashen turawa ne Allah ya yi ikon sa wani mutum a tsaye mutu a kasuwa ya tsaya cap bai faɗi ba Allah ya mutu to kaga kenan babu yanayi wani yana tukin mota wani ya yi ita kashi nan wani yana saban Allah wani yana rawa akwai wanda yana kiɗan ganga na bala'i yana kiɗan gangan shi saboda zaɓin mutuwan masu ya ci gaba da tuntun tuntun tuntun na hala haka ya mutu ina ta buga ganga eh to tun da abubuwan haka ne ai kaga hankali shine na mutum dan adam ya zama yanda Allah ya faɗa dan ya san haka za a yi ba ka da wani wayo ba ka da dabara rayuwar duniya kwana uku ce akwai jiya ita ta wuce ba za ta dawo ba akwai yau muna cikinta in ta wuce ita ma ba za ta dawo sai gobe ba wanda ya san ne zai kasance a cikinmu suke na kwanakin kwanakin duniya maluma suna cewa ukun nan ne akwai jiya ta riga ta wuce in ka yi riba ka yi aikin alheri ka yi in ka yi aiki mara kyau ka yi ta dai wuce ba taɓa dawa ba ya ce sai yau ita kuma ba za ta dawoma ba ita ba za ta wuce an jima can gashi ma yau ta wuce ko ko da ke da sauran na ta wuce ko tun da daren na gobe ne ma ka gani ta tsari ita kuma ta wuce ya ce sai kuma gobe gobe kuma Allah kaɗai ya san halin da za mu kasance dukkan ba wanda ya san da yake sai fata na alheri sai addu'a Allah ya amsa mana مقيد في الحديد في القبر قال ابن عبد الدنيا حدثني أبي حدثنا موسى بن زاو حدثنا عماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال بينما راكب يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة فإذا برجل قد خرج من قبره يلتهب نارا مصفدا في الحديث فقال يا عبد الله ارجع يا عبد الله ارجع قال وخرج رجل آخر يتل- يتلوه فقال يا عبد الله لا تندع يا عبد الله لا تندع قال وغشي على الر- وغشي على الراكب آه وعدلت به راهلته إلى العرش قال وأصبح قد بيد وشعره فأخبر عثمان بذلك فنهى أن يسافر الرجل وحده an samu daga ibn abin duniya ya ce babana ya bani labari musa ɗan dauda ya ba shi labari hamad ɗan salma ya gaya mana daga hisham ɗan urwa daga babansa yake cewa wani abin da ya faru wani mutum yana tafiya tsakanin makka da madina ya zo kan wata makabarta ya ce sai ya ga wani mutum ya fito daga cikin makabarta yana cin wuta kuma yana ɗaure da sarƙa ta ƙarfe cikin karfe kuma sai yana cewa bayan Allah ka yi ya famun ruwa bayan Allah ya famun ruwa sai wani ya fito yana biye da shi yana karka yi ya famun sa ruwa ya bayan Allah karka yi ya famun sa ruwa wannan abin ya ce shi wannan da ya ga haka kawai sai ya faɗi ya suma ya faɗi ya suma dabbarsa ta ajiye shi a bakin hanya sai ya wayi gari ya kwana a wajen ya waye gari yana cikin tafiya ne ya kwana a wajen lokacin da ya farfado sai ya samu ya yi furfura furfurar lokaci ɗaya Allah ya gaya mana ko don tashin alkiyama abin da zai faru saboda firgici ko yawa na menene ayar ne yawman ya ji alulwuzana shi ba to shi wannan firkicin abin da ya gani shi ma sai ya zama kanshi yayi fari sai aka zo aka ba sayyidina Usman radiyallahu anhu labari sai ya ce to daga yanzu kar mutun ya ringa tafiya shi kadai kusan da ba an hana tafiya mutun shi kadai a irin tafiyar da cikin daji kai daya wani abu na iya zuwa a rashin lafiya na iya zuwa a wata damuwa na iya to ko yanzu ma a cikin mota kama hanya tafiya kai ɗaya bai da kyau don wani abu na iya zuwa yanko bayan da ka iya amma dai inda ɗan abin nan sai ka ga an tafi ai kaga hikima da masu tukin jirgin sama suka yi da aka yi jirgin sama sai ba a sa falon ɗaya ba na saboda ai in falon ɗaya ne akwai matsala biyun ma wata rana samun matsala misali amma dai kaga da ɗan sauki da a ce abin nan shi kenan idan kuna da pilot a sama ko ta yi sama shi kenan mala'ikan mutuwa zai kashe shi sai ayyaya na? na? kyau shi zai ma mota abu da wani zai ce maka ya kama su tari na? ya ce zai sako da ku na? kuma ya faru bala ya faru ya faru ina ji wata shekara da talibin ya rasu a sama na? an shekara guda biyu ma yana da kyau ya ce suna ajiye wasu su fiya ma na abin da ayyazi in an samu wannan sai a samu a samu wannan to shine sai sayyidina usman ya hana ya ce a daina mutane su daina tafiya su kaɗai saboda irin irin abubuwa sun ya ga abu ya firgita shi na ya ga abu na larura waɗannan abubuwa fara yanzu akwai allah ya kan gwada wa mutane eh ya kan gwada wa mutane to mu saboda mun zama akwala sosai na mun zama akwala sosai abin namu sai gyaran allah shi yasa wasu abubuwan tunda maganar lahira ma ba ma san mu magana ma bare ba sai an ga kawai tunda kawai mu duniyar muke so shine aka kale mu ta cin kayan tafiya lahira dai ba wanda zai ki tafiya ai ba ku taba ganin wani wanda saboda rigima mala'ikan mutuwa zo daukan shi ce ya ki ba ko kun taba gani wani dan darin mala'ika a ce ga wani mutum ai mala'ika su zo neman shi jiya ya gudu na adala ko wani ya taba ji a garin su wani mai dan tawaye haka wani dan daru na wani ninja haka saboda shi ya san duniya malaikuna ta neman shi na eh kun taba jin wancan na mala'ika wallahi babu su kawai yake duk hayaniyar mu ma ba ruwan su da shi na su ba ma su ba kofa ma ba ruwan su da ita mu ne kake an kukkulle kofa an shiga ina an ba abin da ya hada mala'ika da kofa sai zo ya shiga gida mai kofa gari mai gadi ɗaya bai san ya shiga ya aiki zai fita sai dai ka riko ruruwa yan haƙu kalhimar li'annahu kana ya ƙudu da ummihi in haƙi wal ya zubila wa zukira min hadis sufiyan حدثنا داود بن شابور عن أبي قزعة قال مرنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة, وبين البصرة فسمينا نهيك, نهيك هماري فقلنا له ما هذا النهيك قالوا هذا رجل هذا رجل كان عندنا كان أمه تكلمه بشيء فيقول لها ينهكي آه نهكك فلما مات سمي هذا النهيك من قبره كل ليلة yana kuka irin kukan jaki a cikin kabari saboda yana cewa mahaifiyarsa wato ki kukan jaki wato in ta mana magana irin za ta yi kukan jaki ba ruwan ta shi ba ruwan shi da ita a sufiyan ya ba ya ambata cewa daudu dan shabur ya ba da labari daga abi kaza'a yake cewa wata ranar murta wani ruwa bakin tabki wanda yake tsakanin mu da basara ya ce kawai sai muka ji a makabarta kukan jaki na fitowa a kabari ana kukan jaki sai muka ce a wannan wani irin kukan jaki muke ji fa ta ka ce ai wannan kabarin wani ne wanda mun san shi a garin nan idan mahaifiyarsa ta masa magana sai ya ce mata ki yi kukan jaki shine da ya mutu sai aka ji diddare tana jin kukan jaki daga cikin gabarinsa kaga kenan uwa uwa wallahi ba a bar wasa bace eh uwa tana da kima uwa tana da daraja eh eh kada ayi wasa da su eh kuma kada idan sauransu to kada a daina musu addu'a eh mutum ya dage wanda suka rabu da su lafiya to Allah ya hada mu da su aljanna wanda kuma nasu suna nan to lalle su dage eh bakin uwa yana da kaifi Allah ya tsare mu kaburha yasta'ilu naran li'annaha kanat tu'akhiru as-salah ah wa dhakara aidan عن عمرو بن وذكر أيضا عن عمرو بن دينار قال كان رجل من أهل المدينة وكان له أخت في ناهية المدينة فاشتكت وكان يأتيها يعودها ثم ماتت فدفنها فلما رجع ذكر أنه نسي شيئا في القبر كان معه فاستعان برجل من أصحابه قال فنبشنا القبر ووجدنا ذلك المتاع فقال للرجل تنهى حتى أنظر على أي حال أختي فرفع بعدما على اللحد فإذا القبر مشتعل النار فرده وسوى القبر فرجع إلى أمه فقال ما كان حال أختي فقالت ما تسأل عنها وقد هلكت فقال لتكبريني قالت كانت تؤخر الصلاة ولا تصلي فيما أظن بوضوء وتأتي أبواب الجيران فتلقم أذنها أبوابهم وتخرج حديثهم Amru dan dinar yake cewa wani mutum daga cikin mutanen Madina yana da wata ‘yar uwa a gefen garin Madina sai rashin lafiya ya kama ta yakan je ya gaishe ta sai kuma ta rasu lokacin da aka je aka birne ta wajen birne tan sai abin shi ya fada a cikin kabari kun san kabarin da mutanen madina suke yi ba shakku suke ba lahadu suke yi to ko nan ma akan hada abu na hadawa kabari yaya ne shakku shakku shine irin kabarin da mu muke tonawa za a tona uwa na an tona uwa haka an yi rami sai kuma a zo tsakiyarsa sai a tona ya to a cikin yar ne ake sa mutum wannan shine ake kiran shakku lahadu kuwa wanda su suke yi za a tona rami mutumin da ya fi ni tsawo ma in ya shiga bala a gan shi ba ina nuhu in ya tsaya a tsaye bala a gan shi ba sai kuma a duba gefen gabas na na ramu sai a yi loto da haka an shiga da gawar haka tura ta ake a gefe kuma da haka an zo da labuna ko bulo da za a sa za ka ga an jera ta haka haka ne in an gama jera bulo nan ka leƙa za ka kabarin ba kowa saboda gawar tana tana gefe to kaga su don abin ka ya haɗa ma abu ne mai sauki a tona a ɗauko shi to da ya mantuwa ba abin da ta shi ne sai aka je ya si da Allah a taimaka akwai amin shi da ya haɗi aka je da mai tonan kabari aka tona kabarin kuma aka ga abu ya ɗauka sai ya ce da Allah ya bari ya ɗan cire bulo ya ga halin da ‘yar uwarta take ciki shi ne ya buɗe yana buɗewa kawai sai ya ga tana cin wuta tana cin wuta ya ce sai ya mayar da bulo ya tubali ya rufe ya je wajen babarsu ya ce a wani mai take yi haka na laifi sai babar ta ce a me za da kake ta ba ba ta riga ta rasu ba sai ce wallahi ki gaya mu akwai abin da take yi sai ce gaskiya yar uwarka nan ba ta sallah tana jinkirin na tana wasa da sallah kuma wani lokaci tana sallah babu alwala kusa idan mutum bai da addini musamman sarari suna an maza su sallah kawai sai su je tunda ba Allah ne ya san ko ka lura ko ba kai ba na kawai sai ya shiga to ita ma tana yi tana sallah babu alwala yace kuma a zaton da take yi yace kuma takan je ta tara kunnanta a jikin wunduna ko a jikin waƙofofi na gidaje mutane na magana tana jin zancen su tanta zai ta watsa sararsu ƴar gulma na tana ɗauko zancen mutane ba su sani ba tana watsawa shi yasa haramun ne a musulunci ka saurari zancen mutane alhalin ba sa so ka ci cewa ka laɓe wasu na magana wai kana ji haramun kake in ma ba su san kana nan ba wajibi ne ka ce musu kana nan ofis dina a national mosque akwai wajen dan hutawa wani lokaci sai mutane su taso daga can su baro mutane wai za a yi sirri ni kuma yadda ka san a kunne na haka ina zaune a kan kujera wani lokaci zabura ta ina ji to a gaskiya ne ai saboda su za su gaba kowa na alhalin kuwa duk abin da suka faɗa wani zai waye ci a ba komai ba komai yayi wani ko zai ce sun gode sai su tashi saboda maganan ba sa so a ji wanda kaga ya taso daga gefe da mutum kan ai ba so a ji eh to haƙi ne ka ce kana ji ba wai ka ce masha Allah ina nufin kaga wai Allah ya kama su na'am misali na yawa a wannan rikodin dama an sha faɗa haramun ne haramun ne ka kira mutum ka sa rikodin bai sani ba cin amana ce alamar sai dai in jami'in tsaro ne mutum shi wani ake sai ke in jami'in tsaro ne zai iya kwaya abubuwa da aka bar jami'an tsaro a musulunci su yi ba sauran mutane su aiki suke yi amma kai dai haka kawai muna waya da kai ka yi rikodin ka ci amana amma kana ta recording abu ne mai sauki wane zai yi recording na da ka kira ka ce to wannan magana za mu yi naka zan yi recording shi kenan ya ce bismillah ka gama na? a to ya ci kuma da ya faɗa wani zai faɗa abin da zai faɗa misali amma ka ka huta amma bai sani ba wannan cin amana ce Allah ya tsare ku yau karatun da sai cin wuta na? na? Allah ya tsare na وعن حسين الأسدي قال سمعت مرصد بن هشب قال كنت جالسا عند يوسف بن عمر وإلى جنبه رجل آه كأن شكه آه شكة وجهه صفعة من حديث فقال له يوسف حدث مرصدا بما رأيت فقال كنت شابا قد أتيت هذه الفواحش فلما وقع الطاعون قلت أخرج إلى سجر من هذه السجود ثم رأيت أن حضر القبور فإذا بي ليلة بين المغرب والإشاء قد خفرت آه وأنا متكئ على تراب تراب قبر آخر إذ جيء بجنازة رجل حتى دفن في ذلك وسووا عليه عليه فأقبل دائران أبيضان من المغرب مثل البئرين حتى سقط أحدهما عند رأس الآسه والآخر عند رجليه ثم أثاره ثم تجلى أحدهما في القبر والآخر على شفيره فجئت حتى جلست على شفير القبر وكنت رجلا يملأ جوفي شيء قال فسمعت يقول ألست الزائر أسعارك في سوقين ممسرين تسحبهما كبرا تمشي الخيلاء فقال فضربه ضربة تلع القبر حتى فاد ماء ودهن ودهن ثم عاد فأعاد إليه القول حتى ضربه ثلاث ضربات وكل ذلك يقول ويذكر أن القبر يفيد ماء ودهن قال ثم رفع رأسه فنظر إليه فقال انظر اين هو جالس ابلسه الله قال ثم ضرب جانب وجهي فسقطت فمكثت ليلتي حتى اصبحت قال ثم اخذت انظر الى القبر فاذا هو على حاله فهذا الماء والدهن في في رأي العين لهذا الرأي هو نار تأجج للميت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه يأتي معه بماء ونار فالنار ماء بارد والنار نار أو الماء نار تعجج Hussein al-Asadi yake cewa naji marsad dan Hushib yana cewa wata rana muna zaune a wajen Yusuf dan Umar kuma gefarsa ga wani mutum fuskarsa kaman irin an wasa karfe karfe ya yi sun kasa in wuta ta kone mutum na wani zai yana keki na to gefa fuskarsa aka mutum ya ce kawai da muka zo muka zauna shi ne sai ya ce yake ba da labar sai ya ce ka gaya martar mana labarin abin da ka gani yake gaya wannan mai kuna a nan sha mai ka gani sai ce to ni saurayi ne gaskiya da ina tabarna irin ta ayyuka marasa kyau ya ce amma lokacin da annoba ta faru sai na ce bari na fita zuwa wajen wato tuddan bayan gari tudu daga cikin tuddan bayan gari ya ce sai kuma da na je wajen sai na ga akwai wata makabarta sai na je gefen makabartar sai gani nan tsakanin magariba da isha ina zaune aka zo aka tona kabari kawai ina jingine ina kishingide a gefen kasan kabarin sai naga an zo da jana'izan wani mutum aka tona aka ba dama an tona rami aka binne shi aka zuba kasa sai aka zube sai sai kawai bacci ya kwashe ya ce shi ne sai ina cikin wannan bacci sai na ga wasu tsuntsaye manya-manya guda biyu ɗaya ya fito ta gabas ya ce girmansu ya kai girman raƙumi tsuntsaye ne amma manya-manya sun kai girman raƙumi sai ɗaya ya zo sai ya sauka a gefen ƙabarin wajen kansa ɗaya sai ya sauka a wajen ƙafarsa ya ce sai suka tona ƙabarin suka buɗe ƙabarin ya ce ɗaya sai ya shiga cikin ƙabarin ya ce ni kuma sai na taso sai na zo bakin ƙabarin na ga yin wainar da za a toya na? ka zaunan ba mafarki ba banda ka yi ta gabanka na aka ga sai mafarki wani abu na? na? aka ga wani sai ya ƙara buɗe ya ƙara yin gaba ya ce sai na taso na zo da game za a yi a cikin kabarin ya ce sai na ji ana ce masa ana cewa mutumin da ke kabarin ya ce ba kai ne kake zuwa gidan sirikanka kana yin kwalliya kana tafiya kana yin kana yin takama ba tafiya kana takama kun san tafiya mutum na takama haramun ne Allah ya halakar mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutanen da suna cikin tafiya ma Allah ya sa kasa ta bude suka fada ciki ta rufe su shikenan sun tafi wasu mutanen da kake ji ana ta neman su waye san ko kasa ce ta shiga in kasa ta bude ka shiga ka san kilomita nawa za ka tafi ka tafi kenan ba wanda ya san ka tafi kuma in umarnin Allah ne ta bude ka shige sai ta rufe ina za a je neman ka babu an gama da haka ce shi wannan abin da yake ne in an gaya masa wannan ba kai ne kake wannan laifi ba sai a dake shi ya ce sai ce kuma an dake shi sai na ga kabarin ya cika da ruwa ya cika da mai sai kuma a sake dala ƙara gaya bar wannan magana ce sai da aka dake shi har sau uku kuma ana tuna masa wannan abin sai kuma ina ganin ruwa na cika a cikin gabarin ya ce sai na daga kaina sai na ga sai sun kakkale ni suka ce a duba in ga ya zauna daidai sai na ce wannan dubawa da na yi sai kawai dukan da suke yi sai aka dake ni a nan aka da ke shi kai na ya san ma na yawa shi ne yake ba da labarin ba ni ba na eh yana faɗan wannan abin da ake gani a nan ɗin shi dalilin samun tsakinan ya ce yana wannan ya ji duka ya ce sai ya haɗe a wajen ya ce yana ta bacci har gari ya waye ya ce sai na duba da safe sai na ga kabarin kuma a rufe yadda aka binne na nufin kamar ba abin da ya faru amma dai ga fuskar shi ta zama kamar gilas ya ce shi ne sai malam ya ce wannan ruwa da ya fito a cikin kabari da mai ya ce a dama a irin abin da ake gani akwai abin da annabi sallallahu alaihi ba da labari idan dujal ya zo idan dujal ya zo zai zo da ruwa amma ruwan wuta ne zai zo da wuta amma wutar ruwa ne wato haka yake ajiye shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dujal ya zo in ya zo ma da ruwa yace ga ruwa shiga ka ce ba za ka shiga ba in yace ga wuta to ka shiga in ka shiga wutar za ka ji ka a cikin ruwa in ka shiga ruwan za ka ji ka a cikin wuta za ka fassara shi ne wannan wuta ne take ci wannan da yake cika a cikin kabarin ba ba ruwa ba wuta ce Allah ya tsare tahawwalu li ghayri al-qibla wa dhakara bin abi dunya anna rajulan sa'ala aba ishaq al-fazari an an-nabash hal lahu tawba fa qala na'am in sahat niyyatuhu wa alima Allah minhu sidqa fa qala lahu rajul kuntu ambashu al-qubura wa kuntu ajidu qauman wujuhahum li ghayri al-qibla فلم يكون عند الفزاري في ذلك شيء فكتب إلى إلى الأوزاعي يخبره بذلك فكتب إليه الأوزاعي تقبل توبته idza tuqabbila tawbatuhu idza sahat niyyatuhu wa alima Allahu sirka fi qalbihi wa amma qawluhu innahu kana yajidu qauman wujuhahum li ghayri al-qibla fa ulaika qaumun matu ala ghayri sunnah an jujjuya fuskokinsu zuwa wato opposite din alƙibla yamma ko zuwa yamma kaga in za a sa mutum a kabari ana tabbatarwa an fuskantar da fuskarsa ina gabas to wasu ana sa su sai mala'iku su juya fuskarsu su sa ya ringa kallon wato yamma Allah ka tsare da abin duniya yake cewa abin abin duniya yake cewa wani mutum ya zo ya tambayi ishaq al-fazari ya ce dangane da shin wanda yake tona kabari yana sata zai iya sa tuba kun san da akwai barayi annabashun masu tona kabari suna sata saboda da ana binne mutane da wasu abubuwa wasu masu tsada musamman sarakuna irin na misira ko wani mai abin nan ko ba ma da ba har yanzu wasu suna yi kaga an tafi an kai mutum makabarta da da gwalagwalai na da kaya masu tsada to sai su biyo dare sai su toni wani ya kai shi har da briefcase wani aka cika mar kudi aka ji aka tuna aka sa shi a ƙasa to shine yake tambayar sa shin wanda yayi wannan aiki irin wannan mummuna aiki zai iya tuba sai ce eh mana idan yayi niyya ta gaskiya kuma Allah ya san gaskiya yake wato gaskiya yake tsakanin shi da Allah zai tuba amma sai mutum ya ce to gaskiya shi aikin sa kenan wato aikin sa kenan to nan kabari ya ce to amma abin da yake tambaya abin da yake bashi mamaki diyawa in ya tona sai ga an juya fuskar su ba yadda aka binne su ba an binne su an sa fuskar suna kalla alƙilla yanzu kuma an juyar da fuskar su sun dawo kallon wato kishiyan alƙibla to shi dan da yake tambaya a fazazi a yake fazari yake cewa shi bai san amsan wannan tambaya ba da haka sai ya dauki littafi takarda sai ya rubuta Imam al-Auza'i yace kaji kaji wani mutum ya zo gaji gaji kaji kuma ya tambaye ni amma me kake gani shine sai Imam al-Auza'i shi ma ya rubuto masa yace in ya tuba Allah zai karbi tuban shi in dai da gaske yake kuma Allah ya san ya san gaskiyarsa shikenan abin cikin zuciyarsa sai yace kuma ce ma da yayi yana ganin mutane an juya fuskar su ba sa kalla al-qibla yace ai wannan mutane ne wanda suka mutu ba akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kan sunna ba ai kun san sunna ne na me sunna yawa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna ba wai kungiyar ku ce sunna na yawa sunna ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya mana abubuwa mu yi ya gaya mana abubuwa mu bari wanda yake yin wannan abubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hala wannan shine ahlus sunna shine ahlus sunna mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa da yawa sai dai mutum yayi nashi nashi kokari ai kaga a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai an taɓa samun wasu daga cikin sahabai samari su uku suka tashi suka ce mu je mu tambayi uwar mumine ummahatu muminin uwayen mumine mu je mu ji irin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke a gida bayan ya koma tunda ba ma tare da shi kuma sai suka yi sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida amma ba wajen shi suka zo ba saboda isu ummahatul muminin duk uwayen mu ne gaba daya sai suka zo suka ringa tambayar su yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida da daddare me yake yi dan sai suka yi ta gaya musu cewa ai gashi gashi gashi yana nafil fili yana karatu yana aka yi ta gaya musu ayyuka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da yake so suke su zama su ma sun yi kokari sai ɗaya daga cikinsu ya ce to kai wannan fa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya masa komai komai nashi lafiya lau amma yake wannan kokarin yace gaskiya sai an canza ba irin yayi wannan zamu yi sai dai yace to kunga ni daga yau nayi alƙawari ba zan sake bacci ba yanda rana ta faɗi na ganta haka zan ga fitowarta na daina bacci kuma da gaske yake shikenan sai dai ya ce a to kai abinda za ka yi kenan ya ce to ni kuma ka gani nan insha Allah daga yau na daina cin abinci da rana ba zan sake cin abinci da rana ba wato kullum azumi zai zai sai dai ya ce to ai ku wannan ku kenan ya ce ani na lura abin da ke hana ma mutum ibada aure ya ce to ni ana yi alkawari kwata-kwata ba zan yi aure ba a rayuwata sun gama wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin su sai da suka gama ta maza Allah ya fito maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ya ce kaza waye ya ce kaza kuma dole ka ce kai ne na waye ce kaza duk suka ce maza Allah sallallahu alaihi ce to kun gani yace ni na fi ku tsoron Allah yace ni ya faɗi yace to kun gani na ina bacci ina bacci ina tashi yace kuma ni ba kullum nake azumi ba ina azumi ina cin abinci yace kuma kun ga aure ga iyali da na nuhu na aure sai ya ce musu famar rage ba an sunnati falai sami wanda duk ya ƙi bin hanyar da na bi ba ya tare da ni ina faɗa muku wanda ku gane sunnar manzan Allah sallah sallama na annabi sallah sallah ce famar rage ba an sunnati falai sami wanda bai bi hanyar da na bi ba na bai abin da na yi ba bai bar abin da to ba ya tare da ni da kaga wani zai ce ba kawai sunna ai su ne alif sunna kawai su ake nufi kamar yadda alkur'ani ya kira ɗariƙa so ne ce ma ɗariƙa ake nufi na ba ala ya kira ko menene wala Allah wuce ƙamu ala ɗariƙaci kaga wannan aiwa ta da alkur'ani na Allah ba ana nufin dariƙa na ƙungiya ba na yana nufin hanya ta musulunci na miƙaƙƙiyar hanya siratul mustaqima shine abin da Allah yake faɗi to in ko mutum ya kaddara ƙungiyar su ne ta ba sai a ce masa kuma ga wata aya kuma can ba na ila dariƙa jahannama kaga mutum ba zai ga tasu ba cewa misali ai to ai daman ba a ci Allah ba da wannan yake ba misali zaka ga mutane kawai suna ta faɗan abin da suka ga suka ga dama kuma suna danganta shi da alkur'ani wanda yake ba daidai ba ne ba daidai ba ne a tabbacin wasu zai suna suna suna suna suna rigima in ka ji abin da suke ba kawai wasa ne da alkur'ani Allah ka kiyaye to shi kenan sai mu tsaya amin
shi wanda ya sa su ne da kuma da yake da mutum ne yana wani kuma da kaji sai ka dan tsaya ka kasa kunni shi duk abin da yake ba kyau in ka ji gudu kake in ji kake amma ba za ka kasa kunni ai akwai waɗanda su ba su ne yan gulma ba amma suna san gulma na zai je wajen majalisa ana zagin mutane yana dariya shi ba zagi da shi da su duk ɗaya suke na nan asali wai za sami ullago a aradu an wannan shi ne mu ne sai ka kau da kai Eh, hasali ma mai yi nasiha ya kamata ka yi cewa wannan abin da kake ba kyau ka bai wani abin da yake kanka kenan in ka ga mutum na yi ka ce ka dani ka bari Allah ba shi ya ki bari ina nufin kai ka gama naka eh sannan shine in za a yi zama na gaskiya na musulunci in ka ga dan uwanka na kuskure sai kai masa nasiha ce a ba ki ka bari ya yadda ya bari ya ki bari wannan shi ya shafa ba ruwan ka kai ka gama naka ladan ka ya cika
ana samun misali an tura rami a ruwa sai a tsaro na har da wani abin aka mutu a ruwa so ana samun kuma ko shi na an ji mu aka ci ma ana samun gida a ruwa da har maciji ana samu za mu zo wani aji yana nan gaba wanda ƙarshe aka ce akwai wanda ma aka kisa shi inda aka je aka tona sabon su kansu masu sa shi sai da makusuri ya watsa su haka masujin ya zo ya suna jin karya kashinsa akwai abubuwa a kabarin nan fa wallahi Allah ya kiyaye ai mutum musulmi yayi sa'a wallahi kana ganin ka je makabarta zaka ga shiru kaman ba a komai na ana abubuwa Allah taimakon me ba ma sani Allah taimakon me ba ma ji saboda duk rayuwarmu na ta kwabe eh da za ka ji abin da ake faruwa a kabari duk in ka rikice wani ma ku cewa zai abubuwa ne da yawa shi yasa ake son musulmi ya nutsu ya gyara a cikin rayuwar shi Allah ka tsare ni alaikum assalam na'am
samu yau akan wayannan asar da aka kawo Na'am.
wayannan maganganu akan azaba kabari wanda muka duba abubuwa ne wanda suna da alaka da kamar gaibu to a yanzu a wannan zamani da muke ciki muna cikin wani zamani na tuntunu wanda wasu shekaru a cikin tsakanin sauki suke bata hatta haji sai wanda suke ingantattu kuma wanda ba ma su ba su da alaka da gaibu wallahi abubuwan ne ba da Gaskiya ne.
wanda yake da social media yana ganin zama yana na gane to irin wayannan abubuwa da suka zo ka ga wayannan ba ma da raka ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sai ya ku ko kuma in ce wasu bayan Allah ne ke kawo wani ke kawo to ta yaya za mu ga tantance wayannan ingancin su ko kuma shi ingancin su ta da dai wani kuma cikin su malaman da su kawo bayani akan inganci ko rashin ingancin wannan bayani ba na'am ta yaya za mu tantance wayan irin wayannan abubuwa musamman irin wayannan mutane da ake na'am wadda mutanen a cikin musamman hatta ba a cikin mutanen masu wannan aƙida ba a cikin wanda suka yi da hadisi za ga suna yadda da irin wannan abubuwa je mana sawa alaikum assalam aiki ya same ka na wannan tantance tantancewa ai su kansu masu tantancewan suna bukatar su ma a tantance su ne ai kawai wato yadda ka faɗi maganan farko kawai shi ɗan ne ko karatu da ake yi na musulunci a ce komai ka kayi ka kawo ka kawo ka kawo hujja komai aka yi malami ya- ya ga ya kawo hujja ba fa haka ake karatun musulunci shi wanda ya karya a musulunci zai haɗu da Allah in kuma karya mutum yake za ka ga Allah ya tona masa asiri Allah ya bayyana shi amma hujjar da kai ma da za ka ke so a kawo kai ma ba ka santa ba kai ma ba za ka santa ba Allah maɗaukakin sarki ya gina musulunci da san da gaibu ka so makaranta suratul baqara ka ji allazina yu'minuna bime bil gaibi wasu abubuwa na musulunci duk abun ka sai dai imani na nufin kuma wani ma an ce kace sai ka sai an kama hujja ka yadda har abada ba za ka yadda ba don ko an kama hujjar ma hankalinka ma ba zai iya yadda ba kamar rayuwar barzaku ne da wannan rayuwa da muke ciki ai ba iri ɗaya ba ha yanzu ka ɗauki mutuwa Allah ya ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam mana mala'ikan mutuwa ɗaya ne qul yatawaffakum malakul mauti malakul mauti allazi wukila bikum mala'ika ɗaya ne kuma duk wanda ya mutu shi ya ɗaure shi a yanzu an mutu a china an mutu a nigeria an mutu a ingila an mutu a a gaza an mutu a burundi a kigali a morocco to in ka ce yanzu da hankalin kake ya za ka iya mala'ika yake yi ina ta misali nake ma na Allah dai ya ce mana shi ne ba wanda zai mutu ba shi ba nan tambaya nake wani ya ga mana yadda yake yi ina zaune gane wannan daman karatun da ka gani daman daman karatu ne na neman jahiyya kuma daman ba wanda yake sa mutane suke yi sai shaidan domin don su dubibi ta kansu don da yasin dubibi ta kansu kuma a cikin dubibi ta ma za ka ga mutum shi da kanshi ma in ka bare shi yana ta yi sai zo yana kare ta kanshi shi da kanshi in ka jera karatun nashi shi da kanshi sai ka same shi a can ya ce ma fari ya ce ma baki saboda kawai daman neman magana hasali yadda ake karatun musulunci ana roƙon Allah ne shirya Allah ya datar da kai in malami ne Allah haɗa ka da malamin Allah wanda zai koya ma addinin Allah wanda za ku dace ku samu shiga aljanna wani haka ake musulunci haka nan magabata suka yi amma ba cewa kamar da yanzu da yawa suke ake karatu kawai dan musu hasali ma in mai hankali in kuka yi musu da mutum in ka kada shi ko ya kada kai sai aka yi mai na? ba ma mai mai aishi ma harka ma musulunci gaba da ma masu wannan wanda kusan ba san ina aka dosa ba kuma jarabawa ce Allah ya kiwa waɗanda suka nemi ilimin musulunci ba don Allah ba wallahi ba don Allah ba so sai ta ta abin nan ta bagamniya eh saboda shi da shiga aljanna da da dace na Allah duka Allah ne yake wa mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga makka zai je madina eh daga makka zai je madina sahabin da ya rawaito hadisi ya ce suna cikin tafiya sai ya sauka akan abun hawansa yace kawai sai yi sujjada ce muna tsaye mazala ya daɗi ya daɗi ya ƙara dagowa sai daga ya daga hannunsa da farko ya soma daga hannunsa ya addu'a ya addu'a sai yi sujjada ya sake daga hannunsa yi addu'a ya ce sai bai haka so uku sai da ya daga sai ya ce na yi sujjadar nan ne na roƙi Allah ya bani ceton al'ummata ya ce sai Allah ya ba ni ceton ɗaya bisa uku na al'ummata ya ce shi ne sai na yawan Allah godiya na ƙara yin sujada na ƙara addu'a na ce Allah ya ƙara mun ceto ya ce sai ƙara ba ni ɗaya bisa uku ya ce sai na ƙara haɗuwa na ƙara sujada ya ce sai ya ba ni cikon ɗayan shi sa Allah ya ka musulmi sai dai ka goda Allah harkar ba wai na wani bugun abin nan ba ne da ba wanda isa komai sa'annan ilimin nan da ka gani kowa da ka gan shi abin da ya sani ya sani wa ma'utitu min ilmi la qalila kuma duk abin ka wani abin baka san shi ba da haka sai dai a yi kokari a ji tsoron Allah wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam kai ne na karshe ko ake da sauran minti kadan amin
akwai tambayoyi na guda biyu ta farko kamar yadda nake jin su a rakarorin farko lokacin da ake sallah ta karatu a bayyane sai in ji wani idan zai fara karatu sai ya yi bismillah kuma a bayyane akwai kuma wayan da ake yi ba sa yi ko dai suna ɓoye a wai a bayyane eh na na duka suna da inganci duka suna da inganci in ka ga mutum yanzu liman da zai zo sallah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallar ku lafiya lau inda zai zai so ba ko da bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad sallah lafiya lau in kuma zai yi su a asirce lafiya lau wanda shine mafi yawa Mm. addu'a a cikin in mutum na sallah yin sujjada zai iya kowane yare eh zai iya zai iya kowane yare Allah shi ya halicci kowane yare in kai addu'a in kai kabilan ku birom ne sai kai addu'a da birom ba ruwan Allah an sa Allah amsa ma ba ruwan Allah in kai nan tana ne sai kai canancinka duk addu'a za ka iya yi duk yaren da ka iya amma a yi da larabci ya fi wanda iya da larabci malama suka ce mustahabbi ne ya yi da larabci saboda shi larabci wani matsayi ne da shi na musamman ko ba komai larabci shi ne yaren alkur'ani ko ba komai larabci ne yaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu eh Allahu a'lam صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين آمين